يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sauru ta 24 ga watan sha'ban hijiran manzo sarasan daga makka zuwa madina shekara 1443 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab inda muka saba haduwa a karatun littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih littafin da al-imam al-muhaddith shahabuddin abu al-abbas ahmad azabiri alhanafi wanda ya rasu jira tana da shekara 893 ya rubuta Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka za mu tashi kitab na farko a wannan littafi mai albarka wannan muftasar kuma dai shine kitab na farko a asalin sahihul bukhari saboda ke wancan wanda muka fice kaifa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkanin nusakh na bukhari duk kwafi-kwafi na bukhari waɗanda aka samu bukhari bai buɗe shi ba da kitab wanda suka samu kenan kitab a nasu kuskure ne na baya-baya amma a asalin nuskoki wanda suke na asali kenan bada ulwahayi ba shi da kitab abinda aka tantauna a kai shin akwai babi babu kaifa kana bada ulwahayi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kawai kai fakana bada ulwahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne abin da ya fara da shi malamai suka ce abin da yasa bukhari bai bude kitab da shi ba saboda wannan kai fakana bada ulwahi shine a matsayin muqaddima ta shi tunda bukhari bai shimfida ba muqaddima a littafin sa to wannan sai yi shi a matsayin matashiya shi yasa kenan kitab na farko shine kitabul iman wanda kuma fara kitab na farko da kitabul iman wani fata ne da kuma ne da kuma neman albarka na farawa da abin da yake tushe saboda dukkanin abin da za a gina maka akai na daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har babu asali babu tushe imani kenan kamar an yi gino ne akan foundation wanda yake na toka saboda haka malam sai bude da bismillahir rahmanir rahim koyi da littafin Allah subhanahu wataala da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kitabul iman kitab shine abinda ake kawowa a matsayin girgam wanda karkashin shi kuma sai abi baya da babe babe fasali fasali abi baya da mas'aloli mas'aloli abi baya da furu furu amma shi kitab shine abinda yake tushe na wannan wanda yake al-iman lughatan at-tasdiq shar'an kuma suka arrafa shi da tasdiqur rasul fi ma ja'a bihi ar-rabbihi azza wa jalla gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abinda maki sallallahu alaihi wasallam yazo da shi daga Allah subhanahu wataala mai girma da buwaya wanda imani yana da rukunai guda shidda kamar yadda mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba ni labari menene abinda ake ce ma imani sai maki sallallahu alaihi wasallam ce mai an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi وتؤمن بالقدر خيره وشره saboda haka kenan wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi ya shata mai kenan wannan go rukunan imani waɗanda suke guda shidda guda shidda wanda su waɗannan rukunan kin na imani ana son ya zamanto ka kudurta su a zuciya tare kuma da aikata su a zuci sannan kuma ya zamanto ka aikata su a gabanka ya zamanto ka faɗe su a bakinka wannan ana buƙatar wannan domin ƙaunin ne bil lisan lalle faɗa ne da halshe da za ka ce kawai ka yi imani a zuciya wannan ba sunan shi imani ba wajen kenan jama'a wadda take ta alu sunna wani jama'a sabanin irin firqa waɗanda suke sun kauce ma hanya kamar waɗanda suke murji'a a wajen su ƙudurtawa kawai matsayin imani yake hulatul murji'a daga cikinsu wanda wulatul murji'a firqa ne daga firq wanda suke na jahamiyya jami'a suna da riya suna manya-manya daga ciki akwai kenan ubulat waɗanda suke na murji'a su ma dai sun ɓangaro ne daga jami'a da akwai alshabariya su ma dai ɓangare ne daga murji'a su ma waɗannan shabariya saboda haka kenan su a wajen su ƙuduri ne na zuci wanda kuma mujarradin ƙudurtawa kawai ba tare da faɗi ba a baki ba kuma tare da aikatawa a gabbai ba inda haka ne da da dama daga waɗanda suke kafirai wanda ba a yi sabanin cewa suna a wuta ba irin su fir'auna kaga da sai su zama to masu imani tunda suna da kudirin cewa Allah subhanahu wataala shi ya saukar da attaura ga annabi Musa shine ya turo kenan annabi Musa suna da kudirin wannan to amma kaga tare da haka yana matsayin kafiri wanda yake mai dawwama a wuta saboda haka kenan inda kuduri ne kawai na zuci shi yasa kenan a wajen ahlus sunna lalle kudurin zuci ɗaya ne daga cikin abubuwa waɗanda suke na imani sannan kuma labudda a sami faɗi da baki labudda a sami furtawa da baki wanda shi ma ɓangaren wannan karramiya mabiya muhammad bin al-karram su ma sun ɓangare daga nan su abunsu imani kawai faɗin baki ne inda mutum ya faɗi da bakinsa cewa ya yi imani to kawai a yansu wannan ya wadatar mujarradin faɗi da baki shi ma inda haka ne dukkanin munafikai da kenan masu imani ne cikakken imani tunda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibuna sai Allah ya karyata imanin su cewa imanin baka ne kawai amma babu shi a zuciyarsu to a wajen ahlus sunna lalle kuduri ne a zuci sannan kuma lalle labudda ya zamanto aiki kenan magana ce ta harshe shi yasa ma kin sala sai ce fa alaha qawlu la ilaha illallah qawlin imani furta la ilaha illallah kuduri ne na zuci kamar yadda yace wal haya'u shu'batun min al imani kaga kunya amana gaskiya duka waɗannan ayyuka ne daga ayyuka waɗanda suke na zuci sannan kuma ayyuka ne waɗanda suke na gabbai ayyuka ne waɗanda suke na gabbai wanda yana daga kenan aiki na murji'a jinkirtar da aiki daga cikin ƙudiri na murji'a aiki bai daga cikin abin da yake imani saboda su wajensu ƙudirin zuci ne kawai Allah subhanahu wata'ala cewa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai zamo mai tozartar da imaninku ba ana sallar da kuka yi kuna fuskantar baitul maqdis kafin a koma fuskantar ka'aba wadda take mai alhurma sai kuma ƙaruwar imani da kuma raguwar imani wanda daga cikinsu da kai wanda suke ga imani kawai in dai ka kudurta a zuci to kawai bai ɗaya ne ma'ana babu wani tafaduli na ahalul iman tsakanin su juna shi yasa imamul bukhari Allah ya shi da rama da ya bude kitabul iman sai ya fara da mai da murtani ga waɗannan firakin waɗannan 'yan bida'a wanda a wannan lokaci suke cin kasuwarsu sai fara kawo dalilai wanda suke nuni akan karuwar imani da kuma raguwar imani daga alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar na magabata waɗanda suke na gari wanda kuma dama wannan shine tsari na Imam al-Bukhari Allah ya ji kanshi da rahama saboda haka sai dinga kawo dalilai da Allah subhanahu wataala yake faɗi liyazdadu imanan ma imanihim innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan liyazdadu alladhina amanu imana sau da aka sai dunga kawo dalilai na alkur'ani sai da ya kawo ayoyi guda takwas waɗanda suke nuni a bisa cewa imani fa yana karuwa sai kuma abin da yake nuni shi ma akan imani yana raguwa suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na ceto wanda za a fitar da musata daga musulmi masu kaba'ir wanda za a dinga huddo su za a dinga huddo su har a bar waɗanda har ya zamanto an fitar da waɗanda bai huce zarra ba rabi da wannan haka za a dinga fuddo su gwargwadon imanin mutane gwargwadon yadda za a fitar da su ta yadda ba za a bar ba wani wanda a zuce shi da akwai daidai da ƙwayar zarra na alkhairi ko wanda an taɓa karɓa mushi alkhairi daidai da ɗaya sai kuma ya dinga kawo athar na sahabbai irin mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu da yace ma ɗaya daga cikin sahabbai ijlis bina nu'min sa'a mu zauna mu yi wani abin da zai ƙara mana imani ma'ana mu tattauna wani abu na ilimi ko ambatan Allah subhanahu wata'ala wanda cikin tunatar da juna akwai samun ƙaruwar imani akwai samun ƙaruwar imani saboda haka sai ka irin wannan ya ka asari na Umar bin Abdulaziz radiyallahu ta'ala anhu da ya rubuta ma Ali ibn Adi yake cewa inna lil imani fara'ida wa sunana wa shara'i'a saboda haka imani yana da sunnoni yana da fara'ida wa shara'i'a wa sunan yake cewa faman istakmala faqad istakmala imanu wa man lam yastakmilha lam yastakmil imanu fa in a'ish fa sa'ubayyinu halaka baban baban in na tsawon kwana zan bayyana maka mataki na imani babe babe babe fa in amutu fa ma ana ala suhbatikum bi harisi in ku Allah ya karbi raina dama ni ba mai kwadan dawwama bane ba a cikin ku saboda wa ma ja'alna li bashar min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khaliduna wannan yana nuna ba da mahimmancin magabata a bisa aqida duk abin da za a gina ba kan aqida ingantacciya ba to lalle za a yi gino ne wanda yake rusasshe wannan yasa a wannan mafi ingancin littafi bayan alkur'ani wanda yake mai girma wanda a ban ƙasa babu littafin da ya kai shi inganci sahihul bukhari sai imamul bukhari ya buɗe kitab na farko kenan da kitab wanda yake na imani Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu ya rabbal alamina حديثي وندي تنفرقوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان إمام إمام الزبيدي سيكاو عن ابن عمر عن ابن عمر شين ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن أبناء ابن عمر يا هجرة رشيد ما هي a lokacin da aka yi gazuwa shekara ta uku da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya bujuro da kanshi don zuwa jihadi sai aka ga karanta shi saboda haka ba a bashi damar halartar yakin Uhud ba kaga ya nuna maka shekarunsa ba su kai irin sha hudu ba sai aka ga cewa yaro ne amma ya halarci khandaq ya halarci bai aka rudwan ya halarci dukkanin yakukuna yana daga ma'abuta fadin ilimi tabbatu a addini wanda manzo Allah sai ce mu hafsa lalle wannan dan uwana ki mutum ne wanda yake ni'imar rajul abdullahi ibn umar law kana yaqumu min al-layl ma dalla san barka da wannan abdullahi ibn umar ina ma a ce yana qiyamul layl daga shi bai taba fatara washi na qiyamul layl ba mutum ne mai tabbatuwa a addini wanda yake da cika ta salaha mai cikar kuma bin sunna mun san shi abin ba da misali ne a wannan babi ya rasu hijira tana da shekara 73 kuma yana daga waɗanda suke muksiruna masu yawan ruwaya hadisi daga manzala sarsai ce buniyar islam ala khamsin an dora an yi ginin addinin musulunci ala khamsin abusa ababe waɗanda suke guda biyar kenan fandasiyan wanda suke guda biyar na farko daga ci shine kenan shahadatu Allah ilaha illallah tabbatar da babu abin bauta ma hafsa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah waɗannan tare da tabbatar da su tabbatar da kenan sharuɗa na la ilaha illallah waɗannan wanda suke guda bakwai haka cika sharuɗa na anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah da kuma tsayar da sallah ma'ana tsayar da sallah shine dawwama akan ita sallah din ko kuma zawwa da sallah din tare da cika sharuɗa waɗanda matsar ba su cika ba babu sallah tare da rukunai na cikin sallah ɗin waɗanda barinsu da gangan yakan sawa mutum ya zamanto ba shi da sallah barinsu a kuskure shi ma dai mutum ba shi da sallah da sai ya zo da su to shi yasa ake amfani da iqamus sala tsaye da sallah ba kawai aikata ta ba saboda wani ya zo ya aikata ta gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ma'aiki ya ce ko ma sake sallah wannan ba sallah ba ce har ba makin sana sai ce inda ya mutu a irin wannan to bada ya mutu a addinin da ba na manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wa iqamus sala da dawamar da sallah wa ita'uz zakka da kuma bayar da zakka ga waɗanda suke ma'abuta cancanta sai ake amfani da ita'uz zakka abinda ake bukata ka dauko zakkan wannan cikin dadin rai ka bayar da ita wal hajj da kuma nufata dakin Allah subhanahu wataala mai alhurma wa saumu ramadan da kuma azumi wanda yake na watan ramadan da kuma azumi na watan ramadan a nan sai ba kawo ba jihadi saboda jihadi yana daga kenan farad wadda take ta kifaya kenan farilla ce wadda take mai isuwa bai ba a kowane hali bane yake zamantowa tilas daga cikin abubuwa waɗanda suke na tilas daga abubuwa na tilas a nan za mu ga fuska ta taƙaita waɗannan arkanin islam a cewa guda biyar ne za mu ga cewa ibada ko dai ta zamanto ta magana ko kuma dai ta zaman to sabanin haka nan kamar misali shahada tare tabbatar da babu abin bauta ma bisa cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wannan magana ce ta baki sannan kuma ko kuma ya zaman to kenan abu wanda yake na bari ko kuma aikatawa shine kauce ma bauta ma wani Allah subhanahu wataala ko kuma abin da yake aiki irin su azumi ko kuma ya zaman to na gangar jiki kenan gangar jiki irin su azumi ko ya zama na dukiya kamar abin da ya shafi kenan zakka kamar abin da ya shafi aikin haji waɗannan duka ibadodi ne waɗanda suna da alaƙa da abin da yake dukiya saboda haka wannan hadisi shine tushe shine foundation a bangaren addinin musulunci wanda shine kuma yake nuni akan mabudi wanda yake na addinin musulunci na bawa hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-iman biqul wa 60 shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman hadisi na gaba daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kace huraira tasghiri ne na hirratu ma'ana kamar a ce karamar mage karamar musa kenan yan karama shine abdurrahman ibn sakhar ad-dausi wanda an tantauna dangane da sunan shi da na mahaifinsa wajen kauli daban-daban wajen kauli abin da yake wajen kauli 30 ibn abdul barr cikin al-istiab fi ma'rifat al-ashab yace wanda zuciya ta fi nutsuwa akai shine abdurrahman ibn sakhar shine kuma abin da nawawi shi ma daga baya ya tafi akai haka hafiz ibn hajar shi ma dai kan wannan ya ginu akai wanda abu huraira ya rasu a madina shekara ya rasu a madina shekara ta 90 shekara ta 57 ko kuma dai da takwas ko wani abu makamancin haka wasu ce ya musulunta a mukaiba shekara ta bakwai wasu ka ce a tuntuni ya musulunta ya dai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wannan shekara kuma Abu Huraira a cikin sahabban ma'aiki sanannen abu ne babu wanda ya fi yawan ruwayar hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Huraira wanda kuma yawan ruwayar shi ko karfin har da shi mu'ujiza ce daga mu'ujizar ma'aiki sarasara don manzana sallallahu alaihi wasallam ne ya yi masu addu'a akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa duk abin da zai ya zamanto ya hardace shi ba tare da ya manta ba da ya zamanto duk abin da zai shi bai ya mantawa sannan kuma mutum ne wanda ya shagala ya dukufa ya tsayi kawai akan fafutuka ta neman ilimi bai shagaltu ba da waɗansu ababe na ayyuka ko kuma sana'o'i ko wasu ababe na garake yadda al'ansar suka shagattu ko kuma almuhajirun suka zamanto sun shagattu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga ma'aji sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-iman bid'un wa sittuna shu'ba al-iman shi imani bid'un yanka ne ma'ana yan sama ne wa sittuna da kuma sittun shu'ba yanki ma'ana yanki yanki wanda yake na imani wajen yanki 60 da wani abu ne a wata ruwaya 70 da yanka sai ce wani haya ushi ubatun minan imani lalle daga yankuna na imani da kwai kuduri wanda yake na zuci kamar yadda kunya aiki ce daga aiki wanda yake na zuci sai ce wani haya ushi ubatun minan imani ruwaya ta musulun daga ibn dinar duk'un wa saba'una kenan akan shakka duk'un wa saba'una wanda wajen ashabu sunan duk da baki ɗayansu kenan duk ulma sab'una ba tare da shakka ba ba tare da shakka ba shi yasa ma irin su bayaki su kuma sun suka rinjaye da wacce ruwaya ta bukhari ba tare da shakka ba su ma suka rinjaye da ita kenan ko dai waccan ruwaya ta bid'un wa sittuna shu'ba ko kuma bid'un wa sab'una shu'ba kowace daga cikin ruwayoyi ne waɗanda suke sun tabbata babu wani kura a cikin wannan ya ka ce shu'uba shine wani yanki mana yanki daga cikin yankunkuna shi yasa sai ce wani haya ita ma kunya wanda aka ce alhaya lokacin shine taghyir wa intisar ya'tar al-insan min khawfi ma ya'abudu shine wani canji da kuma wani karaya wanda yake bujiro ma bawa daga jin tsoron abin da za a iya aibanta shi tare da wannan abin wani lokacin kuma ana intilaqin ta ma akan tsantsar kawai barin abu don wani sababi ko kuma barin abin da yake daga cikin lawazin amma a shari'a ta musulunci in aka ce alhaya'u suna ce kulkun ya ba'asu alaistina bil qabih wata tabi'a ce wata tsada ce wadda za ta zabarar da kai akan kabar abu wanda yake mummuna wa yamna min at-taqsir fi haqqi dhil haqqi kuma ya hana ka takaitawa a haƙƙin ma'abucin haƙƙi shi yasa mai kunya ba za ka same shi ba yana fantarewa mahaifa mai kunya ba zai yi fitsara ba ga wani mai kunya ba zai aikata abin da za a ce a shaba ko a ce kayya saboda ya kai ya kace shubatu min al-iman wani yanki ce daga yanki wanda yake na imani ma ce sallallahu alaihi wasallam ce da imani da kunya an gwame ya su da juna shi yasa hadisi a gaba za mu gani wani da ya wuce manzon sarasa ya fice mutumin yana ma dan uwan shi jan hankali da kuma fada akan kunyarsa ta yawa sai ma ke ce bi'ahu fa innamal haya'u min al-iman rabu da shi kunya tana daga imani manzon sarasa ya ce inna mimma ajaraka nas min kalamin nubuwwatil ula yana daga maganar da mutane suka tarar burkushin maganganu wanda annabawa sun bibi juna gado ne na annabawa maganganun da ba a samu ba canjinsu daga annabawan da suka gabata idan ta tsahi fasu da mashita in har baka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama shi yasa za mu ga kahurai da fasikai da waɗanda babu wannan tabi'a ta tare da su za mu ga suna aikata abin da suka ga dama ba tare da ko ba saboda haka kenan dukkanin wanda ya lura da ma'ana ta kunya malamai suka ce sannan ya dubi akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ake ce istahayu min Allah haqqal haya ku ji kunyar Allah subhanahu wataala haƙiƙanin jin kunya sabai suka ce inna la nastahi min Allah ya rasulullahi walhamdulillah muna jin kunya ai daga Allah ya rasulullah muna gode wa Allah qala laysa zalik yace ba wannan ake nufi ba walakin istihya min Allah jin kunyar Allah subhanahu wataala haqqal haya an yi hafazar ra'asa wa mawa'a mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya tattara ma'ana ido abin da ya shafi kunne abin da ya shafi baki giba annamimanci abin da yake wannan duka mutum ya kiyaye wannan kunne daga sauraron ababen da basu dace ba idanu su ma daga dukkanin waɗansu ababuwa shi yasa ya ce an yi hafazar ra'asa wa mawa'a ya kiyaye kai da abin da ya tattara wal batsana wa ma hawa da kuma ciki da abin da ciki ya zamanto ya tattarar da wannan gabaki daya kar ya saka ma ci abin da yake haramu kar ya zamanto ya aiwatar da abin da bai dace ba da al'aurarsa wa yadhkura al-maut wal bila ya dinga tuna mutuwa ya dinga tuna wasuwa in kai yarinta wadda take ta banza to fa za kai tsuwa wanda yake na banza kenan wa mar arada al-akhirata yace wanda ke nufin lahira taraka zinatar duniya yakan barin kawar duniya wa asarar akhira alal ula yakan fifita kuma lahira akan duniya fa man ya'mal zalika faqad istahaya min Allah haqqal haya dukkan wanda ya aiwatar da haka to lalle ya ji kunyar Allah subhanahu wataala haƙiƙanin abin da yake jin kunya wani daga magabata ce alhaya ya tawalladu min ru'yatil ala ita kunya tana haihuwa inda mutum yake hangen ni'imomin Allah wa ru'yatul taqsir kuma yake ganin yadda tilin ni'imomin da ubangiji ya mushi amma kuma shi mi yama Allah subhanahu wataala sai ce fal yazu man muni al fadl ilahi to lalle ya dandane ya dandana shi dadi wanda aka masa kenan baiwa aka mai ni'ima da fadala ta Allah subhanahu wataala wa rizqa taba as-salim aka arzuta shi da ɗabi'a kubutacciya ma'ana aka arzuta shi da abin da yake kunya saboda haka wannan hadisi a dunkule za mu ga cikin shi yana nuni a bisa yadda imani yakan karɓar ƙari kamar yadda imamar khattabi Allah ɗan shi da rama ya ce annal imanin shar'i ismun li ma'anar ajza imani na shari'a suna ne wanda yana da ma'ana ta ɗaukan yankukuna lahu adna wa a'la yana da ƙasa yana da kuma koli saboda haka gwargwadon aikata abubuwa na imani gwargwadon yadda za a dinga samun hauhawar imani na bawa shi yasa a ruwaya ta musulun ce fa afdaluha qawlu la ilaha illallah qawlin imani la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha an an tariqi wa adnaha imatatu al-adha an tariqi saboda haka imani kenan yanki yanki ne wannan yasa waɗansu daga cikin malamai sai suka yi ƙoƙarin tattara ajisa wanda yake na imani irin su imamul bai haƙi allah cikin shi da rahama yana da littafi da ya rubuta shu'abul iman wanda ya ambata yankukuna ababen da suke yanki-yanki ne daga yanki wanda yake na imani haka zubin hajar ya yi ƙoƙarin tattarawa daga cikin waɗannan shu'abul iman waɗanda suke gaɓɓai ne duk da a rarraba suke kamar ayyuka na zuciya ayyuka na harshe ayyuka na gangan jiki wanda yana daga ayyuka na imani wanda suke kuduri ne na zuciya kuduri ne na zuciya da kuma niyoyi wanda ya kunshi ababe wajen 24 kamar imani da Allah wanda ya shiga ciki imani da zatin Allah sifofin Allah cewa babu wani abin da yake tamka ga Allah da kuma kudurta duk abin da ba ubangiji ba to fa fararre ne yin shi akai wanda ya halicce shi kuma ya kage shi Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da imani da mala'iku da samuwar mala'iku da littattafai da manzanni da kaddara alkhairi da kuma abin da yake sharri wannan duk kuduri ne wanda suke nazarci da kuma kenan imani da alkiyama wanda cikin mas'aloli suna shiga ƙarƙashin wannan irin su azaba ta kabari irin su ta da mutane irin su tattarar da mutane hisabi mizani sirati aljanna wuta kaunar Allah kauna dan Allah ki dan Allah kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kudurta girman ma'aiki wanda kuma sallah ta shiga ciki din sunnar shi ya shiga ciki ikhlasi shi ma yana shiga ciki haka barin yin ibada dan riya da kuma barin munafunci duk yana daga imani tuba da kuma jin tsoron Allah da kauna da godiya da cika alƙawari duk suna daga imani irin su ɗauka haƙuri yarda da hukuncin Allah tawakkali rahama ma'ana tausayi da kuma tawali duk suna shiga ciki wanda girmama na gaba ma yana daga yanki da imani ba kowa za ka ga yana girmama na gaba da shi ba sai wanda yake mai imani laysa minna man lam yarham saghirana haka tausayin ma ananu shi ma yana daga imani iya daga yanki daga yankuna wanda suke na imani kamar barin girman kai barin ji da kai barin hasada barin Ƙwange, barin ƙeta duka waɗannan yankuna ne na imani daga yankuna na imani akwai waɗanda suke na harshe su ma sun kumshi ɗabi'o'i guda bakwai kamar furta tauhidi karatun ƙur'ani yana daga yanki na imani koyon ilimi yana da yanki na imani karantar da ilimi yanki ne na imani addu'a roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ma yana daga imani saboda haka zikiri ambatan Allah yana daga ciki wanda istighfari nisantar abubuwa waɗanda suke marasa kyau duk suna daga ciki daga cikin yankunan imani akwai waɗanda suke su kuma na gangar jiki ne wanda ya kunshi shi ma wajen ɗabi'u 38 daga ciki da akwai wanda sun keɓanci ainihin jiki wanda su ma irin su tsarki tsarki wanda yake na hili da tsarki na hukunci wanda nisantar najasa shi ma yanki ne na imani suturcewa al'aura yanki ne na imani wadda za ka ga tana tafiya ba hijabi ya nuna fatta da cikar imani akwai tawaya na imani tare da ita wanda zai dinga bayyanar da wani yanki na al'aurar shi ya nuna bai samu cikar imani ba inda ya samu cikar imani ba zai yi wannan ba sallah ta farilla ta nafila zakka suna daga ciki sannan kuma urkuto da wuya na bawa sayan bawa shi ma na daga imani kamar su kyauta wanda ciyar da abinci ga bayan Allah shi ma yanki ne na imani girmama bako yanki ne na imani haka azumin farilla nafila iya daga yankuna na imani hajji umara yana daga yankuna na imani tawafi itikafi suna daga yankuna na imani laliban lailatul qadar da ibadan lailatul qadar yanki ne na imani sannan haka mutum ya gudu da addininsa don gudun fitina shi ma yana daga imani wanda ya shiga karkashin nan hijira daga garin kafirci zuwa garin imani cika alkawari sannan kuma kirdado ko kuma takatsantsa wajen rantsuwa da kuma bayar da abu na kafara duka yana daga cikin imani akwai kuma abin da yake da alaka da bi shi kuma guda shidda kamar at-ta'affuf bin nikahi mutum ya kame ta hanyar aure shi ma sai ma'abucin imani zaka samu wannan kamar tsayuwa akan haƙƙi na iyali yanki ne shi ma na imani kamar da'a wa mahaifa yanki ne na imani wanda za ka gaina faddare ma uwaye to akwai wani na tsasu bangaren imaninsa kamar nisan faddare ma uwaye haka tarbiyyar ɗiya yana daga yanki ne na imani duk wanda ka ga bai damu ba da kokarin ɗora ɗin shi akan turba ta gari to akwai wani tawaye imani a tare da shi ya sabbaba mai wannan kamar sada zumunci kamar da'a ga waɗanda suke shugabanni tawaye tawaya ne na imani in imani ya cika to za a yi biyayya ga abin da ma'aiki sarasin umarni haka tausasa ma bayi da waɗanda suke ƙarƙashin bawa shi ma yana daga ciki ko kuma abin da yake da alaƙa da ragowar al'umma daga yankuna na imani kamar ina misali kamar tsayuwa da akan shugabanci tare da adalci shugaban da yake adalci ya nuna kenan ya fi cikar imani saboda wanda yake azzalimi haka bin jama'a ya zamanto kana tare da jama'a shi ma yana daga ciki kamar ta'atu latin amri sannan maslaha tsakanin mutane duk wanda zaka ga yana kokarin sasanta al'umma to akwai wani yankin imani ne tare da shi shi yasa yake haka nan wanda kuma zaka ga yana annabimanci to kenan ya nuna akwai tawaya na imani tattare da shi kuma karkashin nan yaƙar khawarij da kuma waɗanda suke yan ta'adda shi ma ya shiga karkashin nan haka taimakekeniya akan nagarta ya shiga cikin nan sannan yana shiga cikin umarni da abu mai kyau da hani da mummuna duka yana daga imani tabbatar da haddi tabbatar da dokokin Allah yana daga cikin imani jihadi iya daga zurwatar salam na addini shi ma yana daga imani kamar mutum je dinga ribatsi da bayar da amana haka bayar da humusi biyan bashin da ake bin mutum girmama wanda yake makwabci kyakkyawan mu'amala tare da mutane kamar misali kokarin tsororin dukiya ta hanyar halal ciyar da dukiya a haƙƙinta barin yin almubazzaranci da kuma ƙwabru shi ma duka yana daga ciki mayar da sallama shi ma aiki ne daga ayyuka na imani mutum ya aka shakace ya rahamukalla shi ma yana daga ciki kamewa daga cutar da mutane nisan ta shagala kawar da abin da zai cutar da al'umma daga hanya duka waɗannan suna daga ababe waɗanda suke na imani wanda duk wanda ya yi ƙoƙarin siffantuwa da waɗannan abubuwan ya nuna kenan ne ya samu haɓaka na imani wanda kuma aka samu gwargwadon ragosu tare da mutum gwargwadon mai tawayar imanin shi amma su waɗannan ababe ba su daga sharaɗi na imani saɓanin khawarij wanda su kuma sun sanya waɗannan abubuwan sharuɗa ne na na imani kina a wajen khawarij wanda baya irin waɗannan abubuwa ba shi da ne imani shi yasa kenan gunsu wanda zai zamanto ya ci amana kenan yayi ne ya fita daga addinin musulunci zai dawoma a wuta sabanin kuma waɗanda suke su ma kenan mu'tazila su ma a wannan babe din ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma kenan babul muslimu babul muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi ya muku tarjuma babe ko yawa to anan sai dai dan garuta babu in ba a ji bana an bata tarjuma kenan ana iya na fari babul muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi baban da ke bayyana cewa lalle musulmi na hakika shine man salimal muslimuna wanda al'umma musulmi suka samu kubuta min lisanihi daga cutarwa hannunsa wa yadi da kuma cutarwa cutarwa harshensa da kuma cutarwa na hannunsa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه daga abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yake al-qurashi as-sahami wanda ya rasu a makka ko a taif ko kuma a misra an tantauna dangane da wannan saboda haka ya rasu shekara ta 70 da shekara ta 67 ko kuma da uku ko wani abu makamancin haka ya musulunta tun kafin mahaifinsa ana cewa tsakaninsa da mahaifinsa a duniya shekara 12 ne mahaifinsa ya bashi ana lissafa cewa shine uba mafi karanci kenan mahaifinsa shine mafi karancin uba saboda babansa shekara sha biyu kawai ya bashi shine abin da laraba suke cewa ta zawaji ukuran tun ji ba baka kai aure da wuri sai ka haifi babanka in kai auren wuri kaga yanzu zai zamanto kenan ɗanka ya zama zai zai girma tun da ƙarfinka ya fara sha mamako shine suke cewa ta zawaji ukuran kai aure da wuri tun ji ba baka za ka haifi babanka saboda haka kaga karfi zai zamanto ya aihi karfi ani nabi sallallahu alaihi wasallam al muslim yace cikakken musulmi man salimal muslimuna wanda musulmi suka kubuta man salimal muslimuna wanda musulmi suka kubuta musulmi nan an kawo muslimuna mazaje rinjayensu da mata musulmi mata da ma waɗanda suke ahalin dimma ma'ana sun kubuta daga gare shi sai a ɓangaren mai haddi ko kuma mai ta'aziri ko ladabtarwa ma'ana bangaren ladabtarwa kamar a ce malami ne kamar a ce uba ne kamar a ce wani mai tarbiyyantarwa ne kenan bangaren haddi ko kuma ladabtarwa ko wani abu makamacin haka a nan kuma malamai suka ce an ambata musulmi a nan gurin a mafita wadda take ta galibi alal agalabiya ne saboda za ka samu cewa kiyayewar musulmi a bisa kamewa akan cuta dan uwan akan musulmi dan uwan shi shine yafi matsar tsanani akan wanda yake kenan ba musulmi ba shi yasa ya manzo sara sai ce al muslimu cikakken musulmi kenan man salimar musulmuna wanda ƴan uwan shi musulmi suka kubuta suka barranta min lisanihi daga cutarwar harshen shi musulmin da yake cutar da ƴan uwansa musulmi ma'ana ƴan uwan shi musulmi ba su kubuta ba daga cutarwar bakinsa wajen yi musu annamimanci gulma wajen gibarsu wajen cutar da su yi musu ƙarya sai zamanto ba su kubuta ba min lisanihi zaginsu bai kubuta ba daga harshen shi anan an gabatar da harshe duba da cutarwa harshe ta hit'adi sama da cutarwa ne wadda take ta hannu kenan al-muslimu cikakken musulmi man salimar musulmuna wanda musulmi suka kubuta ashe musulmin da bai kubutar da ƴan uwan shi musulmi ba daga cutarwa ta baki ya nuna me akwai tawaya ta imani tattare da shi kenan imani yana daukar raguwa yakan daukan karuwa wayadi da kuma cutarwa wadda take ta hannunsa da kuma cutarwa wadda take kenan ta hannunsa ma'ana an keɓanci harshe a nan gurin malamai suka ce saboda yawanci shine yake bayani akan abin da yake zuciya in har zuciya batta da kyau ma'ana ya zama akwai hassadar musulmi hassadar wannan za ta zabarar da shi akan me yi da mutumin za ta zabarar da shi yi masa ƙarya za ta zabarar da shi wajen me gulmarsa da kuma ƙoƙarin ƙulla masa annamimanci wayadi da kuma hannayensa saboda mafi yawan cutarwa ana aiwatar da su da hannu bugu ko wani abu makamanci haka malamai suka ce wannan hadisi yana daga dunkulallin kalmomi na maki sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ga cewa lalle da aka ce cutarwa na harshe don a shigar da abin da ya shafi izgilanci wanda kaga shi yasa ya ka gabatar da shi akan hannu saboda cutarwa ta harshe ta fi tsananin hukuba da kuma raɗaɗe sama da ta waɗancan ababe ɗin za a ma mutum izgilanci da harshe za a yi masa ƙarya za a yi masa yarfe za a yi gurmansa za a yi wannan ɗinsa duka da harshe wanda kuma wannan yakan iya ma bayuwa zuwa ga har ma kashe shi ta hanyar maganar da aka faɗi wadda take ta harshe sai kuma aka bi baya da cutarwa na biyu na hannu saboda haka dukkanin musulmin da yan uwan shi suka kubuta da wannan ya nuna akwai cikar imani tattare da shi sama da wanda yake ba shi ba sau da haka manuwa a wannan hadithi shine abin da yake mafi gamewa daga dukkanin ragowar gabbai kamar ana nufin yadda mutum zai mamaya akan haƙƙin ɗan'uwansa ba tare da haƙƙi ba ya cinye duke shi ko wani abu to duk ya shiga ƙarƙashin wannan sai ce wal muhajiru wanda yake mai hijira na haƙiƙa wal muhajir mai hijira na hakika man hajara shine wanda zai kaurace mu mana Allahu anhu abinda ubangiji ya hana shi hijira ta kasu gida biyu ko dai hijira ta zamanto ta zahiri ko hijira ta zamanto ta batini ma'ana boyayyen hijira boyayyen hijira shine barin abin da rai mai kira zuwa ga sabo take umarni akai da kuma shaidani hijira ta zahiri shine guduwa dan addini da kuma fitintunu kamar hijira wadda muhajiruna suka zamanto sun yi to anan gurin sai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi haƙiƙan ya ce to wal muhajir mai hijira na haƙiƙa man hajar ma na Allah wa anhu da zaka hijira daga Makka ka koma Madina amma kuma a Madina mutum yana shirka kaga aikin banza kenan bai zamanto ba mai hijira saboda dama menene yasa ya gudu daga nan gurin dan saboda ya je tabbatar da tauhidi to da ya je can sai bai tabbatar da tauhidi ba kaga kenan hijira bata zamanto ta yi ba wannan irin waɗannan su ne gwalagwalan na dubba na addinin musulunci wanda za mu ga al'umman da ba mu ba ba su samu wannan ba shi yasa za mu ga kafirai suke ta ƙoƙarin karanta ilimin nan psychology wane ne a yi ta wai ɗabi'a ishtibawa wannan hadisan a dokar kawai sun ƙari al-musulman saliman musulmu na bin lissafi musulmi na haƙiƙa wanda musulmi sun kubuta daga harshen shi da hannunsa babu yana bugonsu babu yana fitar musu da jini babu yana zaluntar su ya saci duke su kaza duk wani cutarwa babu yana musu to shi ne musulmi na hakika kenan anan me za ka yi kokarin ka gaya zan yi in ga cewa na zama to daga musulmin da zai kubutar da yan uwan shi daga waɗancan ababe dan in samu kamilin iman in zama to cikakken musulmi akan waɗanda suke ba ni ba wannan hadisi wanda imam al-bukhari ya fitar imam muslim ma ya fitar da shi kamar yadda bukhari din ma ya fitar da shi gurare daban-daban a cikin gantaccen shi ya fitar da shi a kitabar riqaq dan nuni akan cewa yana daga abin da yake gyara zukatan bayi irin waɗannan ɗabi'un da gartattu muslim ya fitar da wani bangare abu dawud na sa ibnu majah hakim duka sun fitar da waɗannan hadisai amma a hadisi na anas hakim ya ƙara wal mu'min mumini man aminahu nas shine wanda aminahu nas mutane suka zamanto sun amintu da shi kenan mai imani na gaskiya shine man amina nas mutane wanda suka amintar da shi al'umma ta yarda da cewa kai amintacce ne babu sun amintu daga kai babu wanda yake zaton babu wanda yake tunanin zaka cutar da shi ashe ba mumini bane na kirki wanda mutum in ya ganka ko dai zai gudu ko dan saboda kai zai ki bulaguro ko dan saboda kai zai ki zuwa gurin karatu ko dan saboda kai zai canza hanya ko dai in ya ganka ma zai zamanto ya yi shiru ya ja bakinsa saboda mai cutarwa to kaga ba a so mutum ya zamanto haka shi yasa irin wannan kowane babe kake jami'in tsaro kake wa kake karka zamanto wanda in an ganka za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khairun nas man idza ru zakarullah karka zama mugu wanda kai in a hanya ma kake an sa ka kai kake garda in ka hanya ne to kowa zai ce subhanallah yau sai dai mu tsaya mu kwana ko da ko amma mutum wannan ba zai rai huce ba saboda yana ga kai ba a san ka da rahama ba to kaga wannan ba a san mumini ya zama a komi kake ka zama mai tausayawa amma ka zama wanda an ganka zai zama to an an razana ko an tsorata ko an yi istirja'i to kaga wace musiba ta kai haka Allah kare mu wa na bi Musa al-Ash'ari radiyallahu babu babu babu ayyul muslim afdal haka ne ko babu ayyul muslim afdal ha ayyul islam afdal babu ayyul islam afdal babu ayyul islam afdal babun baban da zai bayyana mana ayyul islam afdal wanne ne daga ma'abutan musulunci ko wanne ne daga cikin musulmi afdal wa ana abi musa radiyallahu ta'ala anhu qala qalu ya rasulullah ayyul islam afdal suka ce ya rasulullah sabai suka ce ya ma'aikin Allah amma kafin nan abu musa al'ashari shi ne abdullahi bin qais sunan shi wanda yake na yanka abdullahi bin qais wanda ya rasu hijira tana da shekara 41 ko kuma da uku ko kuma da hudu an tantauna akan shekarun mutuwarsa wanda iya daga wanda Allah subhanahu wataala ya ba sauti mai daɗi na karatun Qur'ani ma yake ce laqad utita mizmar min mazamiri ali dawud radiyallahu ta'ala anhu qala qalu yace musulmi sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu qalu suka ce qalu ya rasulullah suka ce ya makin Allah arwaya ta muslim yace qulna mu ne muka ce qulna ruwaya ta ibn manda yace qultu ya rasulullah nace ya makin Allah ayyul islam ma'ana sai ka sharadi akan wannan kenan ayyul islam wanne ne daga ma'abuta musulunci ko kuma wanne ne daga cikin jama'a ta musulmi afdal wanda yake mafifici ruwaya ta muslim ayyul muslimina afdal wanne ne cikin al'umman musulmi mafifici maji salasa sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmi suka kubuta ma'ana fiyayye cikin musulmi fiyayye cikin musulmi shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmi sun kubuta min lisanihi daga harshen shi wa yadihi da kuma hannunsa saboda ne saboda yawan ladansa da kuma ayyukan shi waɗanda suke na alkhairi al'umma musulmi sun kubuta daga dukkanin wani nau'i na cutarwar shi babu it'amu ta'ami min al-iman baban da zai bayyana mana cewa it'amu ta'am ciyar da waɗanda suke miskinai bayan Allah mabukata abinci min al-imani shi ma wanda yana daga imani dukkanin wanda ka samu cewa yana daga ma'abutun ciyar da al'umma ta musulmi abinci to ya nuna akwai kaso na imani a zuciyar shi sama da wanda shi bai ɗabi'antu ba da wannan ɗabi'a kyau in har zai zamanto an shayar da dabba dabba ma daga dabbar da take a sharariya dabbar da a nau'inta da kwai shaidanu kare kuma daga cikin fandarariya daga cikin banu isra'ila ta shayar da kare ruwa amma aka sanya ta aljanna to kuma me kace tunani ga wanda zai zaman to ya ciyar da wanda yake fil adama banu adam wanda Allah subhanahu wataala karrama su anan gurin sai aka ce babu it'amu ta'amu min al-iman ciyar da abinci ciyar da it'amu ta'am ciyar da abinci sai aka yi amfani da it'amu ta'am ba ce ba a akan ba ai ba amfani da al'akalu saboda it'am ya shigar da ciyarwa da kuma shayarwa da kuma kuma karamtar abin da ya zama to kaciyar din an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف daga Abdullahi bin Amr bin As Allah ƙara yarda a gare shi anna rajulan lalle wani mutum anna rajulan lalle wani mutum wasu suka ce wanda ya tambaye wannan shine jundubu bin junada wane ne jundubu bin junada abu zar wasu suka ce kenan abu zar shi ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairu ayyul islam wace dabi'a ce daga dabi'o'i na musulunci khairu tafi alkhairi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tut'imu ta'ama ka ciyar da halittun Allah abinci ma'ana ka zamanto mai ciyar da halittun Allah abinci tut'imu ta'ama ma'ana ciyar da abinci ga waɗanda suke bayan Allah aka ce ba ce ba tu'kal ta'ama ka dinka ciyarwa sai aka yi amfani da tut'im dan saboda a shigar da ciyarwa da kuma shayarwa da ɗanɗanawa da ɗaukan bakunta da kuma bayarwa da wani abu makamantan wannan wa taqra'us salama sannan ka dinga karanta sallama alaman arafta wa mallam ta'arif ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba daga cikin musulmi karka banta cewa kawai don girman saboda girman kai da wannan ba za ka ma al'umma musulmi sallama ba ko kuma kai kowa ma bai isa ba akan wannan shi yasa manzo sallallahu alaihi ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu fahadartum abshu salama bainakum saboda ma ji sallallahu alaihi ce yake cewa lan tadkhulu aljanna hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani walan tu'minu hatta tahabu ba za ku zama masu imani ba sai kun kaunaci juna sai ce in nuna muku ma abin da in kun aikata zai jayo kaunar juna afshu salama bainakum shi yasa sai ma ke cewa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif idan ka dinga karanta sallama ga wanda ka sani daga cikin musulmi kanka ke banci wani daya dan girman kai ko tsaurin kai a'a ka game kowa ma daga cikin musulmi saboda muminai ga baki ɗayansu ɗan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum saboda haka kenan gaba ɗaya kai sallama ga kowa keɓantar cewa sallama sai wanda ka sani alama ce daga alama ta ƙarshen duniya wannan za a same shi ne cikin malalata shi yasa ba kowa za ka ga sallama ne wanda ya sani ko sai mutumin shi sai malalaci ma'ana kuma ya kai tantirin marowaci wanda zai iya ruwa da sallama zai zo gura al'umma ta musulmi ba zai ma yi musu sallama ba shi yasa aka ce wanda ya zo fara muku magana ba tare da sallama kawai ku yi banza da shi kuma yana kamar Allah da ya ruwansa ba dan ya gane kuran shi ya zo fara muku zance ba tare da ya yi muku sallama ba ko yake tambaye ku wani guri ba tare da ya muku sallama ba kawai ku ci gaba da zancen ku dan ku koya mushi darasi yanzu shi da kanshi sai hankalta in ma mantawa ce sai gane kenan wannan ya nuna waɗannan ɗabi'utun guda biyu nau'i'ika ne daga makarimar akhara ɗaya daga ciki yin karamci yin kyauta ta hanyar mai dukiya shine ciyar da abinci falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba wannan kuma gado ne na al'umma ta musulmi wanda muka gada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake shugaban mai daukan nauyin wanda suke baki mun wuce wancan satin da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ما جزء رسشين في بيوان على خير سما دا إسكا ودى تكي سككيا sannan kuma kyautar ma'aiki tana lullunkuwa a lokacin ramadan kyautar shi tana lullunkuwa a lokacin haɗuwa da mai baƙi su ake in kai baƙo to duk wata ajiya ka huddo ta ka gaza tsaye ka gaza zamne kawai ka yi ta masa hidima ka yi ta masa alkhairi saboda shi ne tafiya ne ba mai zama ba ne ba ba ko da ka yi abin da ka yi kai ko ka yi ko ba ka yi ba shi ne dama tafiyarsa zai to ka kyautata mushi in kai wannan ka shuka alkhairi kar ka yi raba ko bai ƙoshi ba bai samu abu wannan ba in ya tashi kuma ka samu wani tsaraba da wani guzuri wanda za ka yi masa karkamance fa shi ba addu'ar bako amsashiya ce matafi ba addu'arsa karfafiya ce to in ka jefa farin ciki a cikin zuciyarsa to kuma in ubangiji ya ga wannan farin cikin kai kuma ka gaya Allah subhanahu wata'ala zai da kai wannan duka ɗabi'a ce da zaka ganta ta birnanci barikanci nasaranci kin baki da wani rashin yin kaso da baki duk wannan nasaranci ne ba ɗabi'a bace ta musulunci to yanzu kenan ga azumi na abinda ake bukata mu jama'a ta musulmi dukkin mu ake son kawai mu zaman to mun siffanta da ɗabi'a ta kyauta babu zancen wanda yake mai akwai ko wanda ba shida ko wanda yake tsakatsaki ko wanda yake kaza ko kuma kai jira kake sai dai a baka kowa kawai ya saki a ciwo babu zancen he mai aure ko mara aure in ka ce wancan aure gare shi yana huddawa ana cin abinci to kai kuma ka je shago ka so lemu sai ka kawo kai ma a sha ka so ruwa ka kawo ka so dabino ka kankana da lemu ka kawo majalisa shi ya huddo tuwo kai kuma so na abin ka kawo makwabta da kaga alamun ba su ce ba kai kuma matashi ne baka da gidan abinci karka ce ai inda na yi aure da ina ga tsohuwar nan ta ƙari ɗora tukunya a yanzu a yana kaso kankana da lemu da ayaba sai wannan abin ka meƙa maka to su ake gaba mu da talaka da mai akwai duka kowa in ba ka da hali kunu soko kaza kai ma dangai ma'ana su ake kawai musulmi gaba ɗaya kowa ya zama kawai mai alkhairi mai kyauta a watan ramadan to waɗannan ɗabi'un sai kuma kenan kyauta ta gangan jiki kyauta ta gangan jiki kaga shine ne shi ma yin sallama yin sallama shi ma yana daga ciki wannan hadisi imam al-bukhari Allah ya ce da rama ya fitar da shi a babul iman a nan gurin kenan ya fitar da shi a waɗansu babubuka ma kamar istizan imam muslim ya fitar da shi nasa'i abu daud duk sun fitar da shi a cikin adab ibn majah cikin aqima shi ma ya fitar da shi babun minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi babun babe wanda zai bayyana mana minal imani yana daga dabi'o'i yanzu fa duk misalin imani ne imamu bukhari zai ta gaya mana dabi'o'i waɗanda suke na imani wajen a nuna maka laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi yawmil akhir zuwa karshe wanda aka ce wa imani bai wai takaita ba kawai sai kallon al-qibla ko na abubuwan suna da yawa عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه daga anas ibn malik Allah ƙara yarda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'min ahadukum dayan ku la yu'min ahadukum dayan ku bai zaman to ba mai cikakken imani la yu'min ahadukum dayan ku bai zaman to ba mai cikakken imani hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwansa hatta yuhibba li akhihi mana mutum bai zama ba mai imani mai cikakken imani hatta ya hubba li akhihi muslim har sai ya so ma dan uwan shi musulmi mace da namiji ma ya hubbu li nafsi irin alkhairin da kake so ma kanka ka so kaya kana so ka saida su to ka so wani ma ya saida kana da ilimi wani ma ya samu ilimi ba facca ba kai ka dauka ka bashi naka ba wannan ba ka ce alherin da yake tare da kai shi ba ya zama yana tare shi ka harrace qur'ani wani ma ya harrace ba wai shi kawai mujarradin ƙaunar ka ji kawai a zuciyarka kana soma al'umma alheri to shi ma wanne yana daga imani ashe ya zama ba ka san alkhairi ga al'umma ba ka fatan ka ga al'umma cikin alkhairi kaga wannan shi ya nuna ne tawara imani akwai masu wannan kana kan shari'a ka so dan uwanka ma ya hau kan shari'a kar ka so ya zama to me ya fantare ko kuma ya lalace ko ya fasikanci ai kai so kake tsaya turba ko to yi mishi shi ma fatan wannan abu to shi ne layu min adukum ɗayan ku bai zamanto mai cikakken imani ashe wanda ya zamanto yana son alkhairi ga 'yan uwanshi musulmi ya nuna akwai ɗoriya na imani akwai imani tattare da shi imam nawawi ya ce almahabba ana almailu ila ma yuwafiq almuhib shine karkatuwa zuwa ga abinda yake dace ma wanda yake abin kauna kin saboda haka kenan la yu'min ahadukum ɗayan ku bai zamanto ba mai cikakken imani hatta yuhibba li akhihi har sai ya soma dan uwansa ma yuhibbu li nafsi wasu kace kenan a nan gurin ya hatamil ya zaman to kenan lafazin akhihi ya game kenan wanda yake zummi shi ma haka ma'ana ya so addinin musulunci ga wanda yake ma ba musulmi ba shi ma ya zama kana mishi fatar wannan musamman hadithin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana karfafa wannan manzo sara sai ce man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat wa zai karfi kalmomin nan daga gare ni fayamalu bihinna yayi aiki da su aw yu'allimu man ya'malu bihinna ko ya karantar da wanda za su yi aiki da waɗannan fa qala abu hurairah qultu ana ya rasulullah abu hurairah ce sai nace ni fa akhadha bi yadi fa addaha khamsan sai ma yake kama hannuna sai lissafa guda biyar ittaqil maharima takun a'badan nas yace ka nisanci abubuwan da Allah ya haramta zaka zama mafi bautar mutane warada bima qusima laka takun aghadan nas yarda da abin da Allah ya kasa ya baka na imani na dukiya na kaza takun aghadan nas wa asin ila jarika takun mu'minan kyautata ma makwabcinka zaka zama mu'mini wa hab wa habba lin nas ma tuhibbu lin nafsika takun muslima ka dinga soma annas kaga yi ba ce ba muslim abinda kake so ma kanka ta kun musliman zaka zamanto wanda yake musulmi zaka zamanto wanda yake musulmi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi imam an-nasa'i ahmad ibn shu'aib shi ma ya fitar da shi babu hubbur rasul min al-iman sallallahu alaihi wasallam wannan babi shi ma zai nuna mana lalle kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده daga abu huraira ɗaya daga cikin ashabu suffa wanda yake shugaban masu ilimin hadisi mafi fiqhu jagora na mujtahidai cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ruwaya ta abu zarri an nabi sallallahu alaihi wasallam kala wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina yake a hannunsa wallazi nafsi biyadi amma a ruwaya ta abu zarri ta asili ta ibnu asakir fa wallazi da qarin fa'un nafsi biyadi na rantse da wanda nafsi biyadi raina take biyadi a hannunsa wanda cikin nan gurin da akwai tabbatar ma Allah subhanahu wataala kenan sifa ta hannu subhanahu wata'ala saboda haka yace na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yu'min ahadukum ɗayan ku bai zaman to ya tabbatar da cikar imani ba la yu'min ahadukum ɗayan ku bai tabbatar da cikar imani ba hatta akuna har sai ni na zaman to inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayhi ni ne mafi kaunatuwa a gare shi ma'ana tare da dukkanin waɗanda yake ƙauna tare da adadin da dama daga cikinsu sai ya zamani ne mafi zamantawa abin ƙauna gare shi min walidihi daga mahaifinsa da mahaifiyarsa ma'ana daga mahaifansa nan sai aka gabatar da su saboda wani lokacin san mutum zai so ma'aihinsa da mahaifiyarsa sama da yadda yake son kanshi wa walidihi wani lokacin mutum zai zamanto ya so iyanshi sama ma da yadda yake ƙaunar kanshi to shi yasa sai aka ce la yumin ahadukum ɗayan ku bai zaman to ba mai cikar imani tabbataccen imani har sai ya zaman to kenan ne ne na fi ƙaunatuwa gurinsa sama da mahaifansa sama da waɗanda suke kenan fiyansa nan gurin sai aka gabatar da ƙauna wanda cikin ƙaunarsu da akwai girmamawa in abin da zai jayo ma ƙaunar girmamawa iyayenka to zaman to manzo Allah sassa shi ka fi ƙauna sama da me iyayenka in ƙaunar da ta jayo ta tausayi ce kake tausayin ɗiyanka to zama ƙaunar da kake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ta waɗannan shine abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto suna tabbatarwa na cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah muna fansarka babana mahaifiyata na bada fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah lokaci a rama to wannan ɗayan ƙarashin shi babu halawatul iman haka ne ko babu halawatul iman wannan babu da Imam al-Bukhari ya kulla mana shi ma dai zai yi bayani akan shu'abul iman amma zai nuna mana halawatul iman imani yana da zaki yana da wani dandano yana da kuma zaki ba kowa bane cikin mu'mine mai dandanon zakin zakin imani da mu'minin da shi bai ji ba zakin imani da wanda ya ji zakin imani kaga ba dai bane ba Allah ya dandana mana zaki wanda yake da imani ya dawwamar da shi a cikin bakin mu saboda aka yi ce babu halawatul iman wa na anas radiyallahu anhu al hadithu bi aini wa zada fi akhiri wan nas ajma'in daga anas Allah ƙara yarda a gare shi saboda haka sai ya ce wal hadithu bi aini hadisin kenan da ainin sa a wata ruwayar min ahlihi wa malihi kenan sama da mi iyayensa da kuma diyansa wa zada fi akhiri ƙarshe hadisin sai ƙara wan nas ajma'in ma'ana da mutane baki da wanda wannan ya shigar da hatta da kan mutum ma'ana hatta da ran kama ta zamanto ta shiga cikin nan baka zamanto ba mai cikakken imani har sai ka zamanto ka hi kamnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama ma da yanda kake kaunar ranka sama da yanda kake kaunar ranka lafazin da imam al-bukhari ya ka kitabul aymanu wan nuzur umar bin al-khattab ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anta ya rasulullah habbu ilayya ma'aiki kai ne ka fi kaunatuwa guna min kulli shay'in illa min nafsi daga komi na fi kaunar ka kawai sai dai raina fa qala hima ke ce la wallazi nafsi bi ina na rantse maka da wanda raina ke hannunsa hatta akuna habba ilayka ai sai da umar imanin ka ba zai zama cikakke ba sai na zama ni ne na fi kaunatuwa gunka min nafsika daga ranka min nafsika daga ranka fa qala umar sai sai da umar ya ce al'ana فقال إيه فقال له عمر سي عمر يتي انك الان والله ابو الي من نفسي يا رسول الله yanzu na fi kaunar ka sama da yanda nake kaunar raina sama da yanda nake kaunar kaina faqala al'an ya umar sai ce to yanzu ne fa imanin ka ya cika ya sayyidina umar kenan anan malamai suka ce abinda ake nufi al mahabba imaniya kenan kauna wadda take ta imani shine bin kaunar da take lazumta bin wanda kake kauna ba kauna ta ɗabi'a ba ba kauna ta ɗabi'a ba shi yasa kenan irin su Abu Talib wanda kaga yayi kauna ta ɗabi'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsar kauna shekara 52 ya zamanto yana ba ma'aiki sallallahu alaihi kariya yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala fi turab wasila wallahi bas isa ba tare da duk yawan waɗannan kabilu din na ƙureshawa ba su isa ba su sadu zuwa gare ka da cutarwa gaba ɗayansu in ku kaga sun cutar da kai sai faɗin na kwanta a cikin ƙasa an binne ni sai bayan raina to kaga duk irin wannan abin da ya tsayu a kai aka tsare su a shi'ud da shi da banu hashin banil mutsalib shekara uku ba da abinci ba abin sha to kauna ya dinga yi ta ɗabi'a to kaga kauna ta ɗabi'a ita ba ta lazumta wannan shi yasa ba a yi hukunci da mai imaninsa tare da irin kaunar da yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale kalamiya irin baitutuka da ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wanda kaunar shi ga Annabi sallallahu alaihi ba abu bane wanda yake koyayye auna kauna ce wanda take ni ta dabi'a kenan haƙiƙanin imani ba zai cika ba face sai an samu waɗannan ababe din daukako darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gurin mutum kenan anan abin da ake bukata Imam al-Khattabi yace shine hubbul ikhtiyar la hubbut tabi kauna wadda take ta zaɓi ba wai kauna wacce take ta ɗabi'a ba wanda iya daga alama ta wannan kauna wadda aka ambata a samu cewa ya bijiro ma mutum abubuwa guda biyu ɗaya ga shi abu ne wanda ya ci karo da maslaha shi ɗaya kuma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai rinjayar da wannan maslaha ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan kina abin da yake maslaha shi imamul qurtubi yace kullu man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam imanan sahihan duk wanda ya imani da ma'aikin sarsa imani ingantacce la ya salu an wujida ni shay'in min tilka al-muhabba ar-raji ba zai kauce ba daga samun jin dadin wannan kauna ta manzo Allah sarsa sai dai kaunar tana shan bambam fa min man akhadha min tilka al-muhabba bil hadd al-awfar da kai wanda shi wannan kaunar tana da kaso mai girma a ciki ya rizqi ba da kowa a karo manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne abinda ibnu umar yake gaya ma ɗansa annan sarasa ya ce kaza ya ce la tamna hukuma allah masajid la yace wallahi sai mun hana su yace to ni da kai har abada mun raba hanya ba zan kuma yi maka zance ba ka gani saboda ka san wannan akwai kuma wanda zaka sami ya samu wani kaso wanda yake na kadan to duk wanda ya dirmiya cikin wannan kaunar saman aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta lazumta mishi koyi da sunna rukun kankamo akan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai zama baya ganin kowa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to irin wannan jinsin shine kenan hakikanin kauna ta ma'aiki kenan in kauna ta tabbata a zuciya to za ta lazimta maka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda innal muhibba liman yuhibbu mufiyu dukkanin masoyi mai da'a ne ga wanda na zaman tona kauna in kaunar ma'aiki ta cika a zuciyarka zai zama baka da wani jagora baka da wani shehi baka da abin dubi baka da abin bi face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane babe kuma babe na aqida babe wanda yake na aiki babe wanda yake na mu'amala zai zama mi kake kallo mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi sai ka ga bakkar abin da kake shauki kake so ka ci kamar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya lazumta maka kaunar duk wani wanda yake da alaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iyalin gidan shi sahabban shi abin da ma'aiki sarasai ya zo da shi sai zamanto babu abin da kake kauna kamar wannan kenan kaunar ka ga ma'aiki ita ce daimi ta lazumta maka wannan in kwa ka cire kaunar duka ga baki ɗaya wato babu musulunci tare da rashin mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadarin wanda zaka ga mafi yawa suke siffanta jama'a ta ahlus sunna da rashin kunar ma'aiki akan wani kuskure ko kuma wani abu wanda suke tunanin cewa haka nan shine daidai wannan lalle yana daga kusakuran da zaka ga duk wanda kace baya kauna kai tsaye to ka ce kahuri ne a kahurin ma wanda yake manisanci abinda muka wadi daidai Allah tara mu cikin ladan kuskura Allah gafarta mana kuma kenan wannan shine karatunmu na ƙarshe sai bayan azumi in Allah subhanahu wataala ya kai mu izinin layi insha Allah sai ya zamanto mun dora Allah subhanahu wataala ya albarkaci kwanukan mai kai mu ya ja mu zuwa ga Ramadan kuma Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya arzuta mu da lafiya da dama da iko da imani na azumta na watan Ramadan da kuma raya shi da ibadodi Allah subhanahu wataala ya amfana mana Allah subhanahu wataala ya sanya rabon mu ta zamanto abin gafarta mana kuma jin kai Allah subhanahu wataala ya dawo da mu cikin imani muna abiban gafarta ma da koshin lafiya ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا
Allah